إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata biyu ga watan safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da sha tara yau insha Allah muna cikin littafin na bulugul mara za mu tashi darasi na bakwai darasi na bakwai a wannan littafin na bulugul mara ina ga za mu tashi hadisin umar ne ko muna cikin bayanin arwala ya ce wa an umu kahin nan akwai ɗan uwa da ya ci komin tambaya da takarda wajen fajinin a takaice bayanin da yake iya maganar ne wani abu da ya dame shi yana da ra'ayin balo ya ce ya kai tsakani ga allah har ya kai iya tsanar wasu abokan shi na zama a masallaci ma saboda ra'ayin wannan balan ba bata mai riski ya ma mata matsane su saboda ba ra'ayin su ɗaya ba ina ga akan inda yake so da inda su suke so ko ku akan rashin san abin da shi yake so to abin da yake magana dai a yanzu ya ce ya yi nadama ta yin hakan to iya maganar ya kashe kuɗaɗe kan wannan aiki yaya kudi da ya kashe akan wannan al'amari to ɗaukudan wa ta abu ne sananne shi musulunci bai hana ba mu'amala ta kasuwa ko ta aiki da kawuni amma soyayya ce ya hana mu latattakas mai hudu wa nasara auliya kashe ne allah masu imani kaka ɗauki kawuni masoyi ya bai hudu ko kafin kirista ko bai hude duka dai halar ta duka bi ha Allah ka cewa umar ta walla wa minku fa innahu min wanda ya musu irin wannan soyayya daga cikin ku masu imani iya tare da su wannan Allah ka cewa la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'minu min hada Allah wa rasulahu yasiru law kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ita ulaka ka tafi kulubul iman wa aidun bi ruhin Allah jiro bai ka samu mai imani da Allah da ranar lahira iya soyayya ka duwan da ya kan gare mu Allah sai fara zanu maka walau kanu aba'ahu mai kusa da kai uwaye awaba na ahun ko diyanka na cikinka awai kawanan ko dangin su yan uwa yan uwa wa ko kane ya ci awa ashiratan ko dangi ma duwan da ya kan gare mu Allah maganar soyayya daban babu ita ya ce olaik ka tafi ilimin imani wa'annan su ne allah rubuta imani na hakika kan kasance masu wani halin kenan ta kaice magana so ma'aiki iya da haƙi ko da baka san iya da magana kafuri ne an tsora ma wajibi ka mai kyauta bakin taka amma magana soyayya daban kafuri za ka yi mu'amala da shi har ma an haramta ka halince shi kamar yaudara ta magana so na zuciya yadda idan aka zagi mai kowa za ka ɓata rai wannan babu shi wanda abin mamaki wata mun game da wani a makwantai an je binnewa ina ga abin mesi ne a cikin shi katar rubutu ina ce ka san wannan waye ya ce wannan ka san alaka ka da shi shi a hiriya waje shi na kama tambaya ko a duniya mai kahiki ya ce musulmi da musulunci a hili wani a duniya ba abin da yake irin musulmi da musulunci lafazi ba wani ba wai a kirki da yahudi kun kwasan da ra'ayi shi ne bai sa musulmi a hannas ne ka hambe kan mamaye tsaye ba bai kawo kaji sun kaji suna labarin to to an wadda alafin hal to umma waye ne yanzu ayi musulmin suke san shi musamman abin da ya taba shi ne matsala ne shi ko nasi na qur'ani Allah hana mu matakar masu imani ne maganar mu'amala daban amma maganar so na zuciya a ce ba mu shi hatta kai ce iya kin musulmi haka ce da kanshi cewa wallahi ba na son su kuma musulmi ne wani kuma ce suna gamuwa a masallaci jama'a bai san su haka yace wallahi to dan uwa da abin da kace an tuba da kudi da ka kashe da lai da kai duka alama ta Allah gafarta maka da abin da ka tuba an kare dan uwa ko gumiki aka bautawa mutum ko gumiki ya bautawa shine ya kasa ban Allah ko gumiki mutum ya bauta mai tuba a wajen Allah Allah sai karbe shi musai gina aljanna ana fata da sa kowa tuba an samu tuba la samu cikin tuba su zuwa ga Allah kwarin Allah gafarta mana kwarin kwarin za mu tashi kenan darasinmu dai na bakwai cikin bulugul maram wa an umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين akwai wanda ya ga ta na malakiya sun sa waja'anni min da wani salibin waja'anni min ba da kasalihin to kalmar min ba daga sali ne ce ba ta da inganci abinda inganta bakin muna masu tahiri ne kenan abinda yake cewa umar bin khattab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahad tawadda sai su bugu wuduwa babu wani daga cikin ku wanda zai arwala kuma sai su bugu wuduwa wannan arwala ya cika arwala kenan cikakkar arwala bayan ya kare dan tasumma bayan kare cikakkar arwala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya kuma na shaida muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne idan wannan kalma a ruwayar muslim sai ta illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya sai an bude mai koroyin aljanna guda takwas ya rukunu min aiha sha zai shiga daga wanda ya zaba wannan yace a kharajar muslim abinda imam muslim ya rubuto haka imam tirmidhi ya kawo wayar imam tirmidhi ya kawo wayar habbakin wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu amma ya kara ba abdu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin abin da ya kara akan watan kenan kari ne bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kika kara allahumma ja'alni min mutawabin wa ja'alni min mutahhirin bakin nan kada abin da ya tabbata sai waccan ita kuma ruwaya wadda ita kuma bayan an kare ita ma za a tashi aka yi ta wadda manzon sun ke cewa za a saka cikin wata takarda a rere ba a budewa sai gobe kiyama akan mizani ita kuma na ga ruwa ta hakim cikin katimun na ga alwajiz an kawo ta ruwa ta inganta kan haka ta cewa wanda ya kare a rawar ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ita ce za a doka a sa cikin takarda ila yawan wannan addu'a ta arwalla ba arwalla kadai ba dukkan ana mata kafatul majlis kafatul majlis din da ka zama na aunuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zama na wani majalisi ya ƙare hayane shi dai abin da yake ya ƙare sai karanta wannan addu'a za a mai kafara na kurakurai da yi a wannan majalisi ke manzana yana yin ta haka sabai suna yin ta a wurin da aka yi zama ko da zaman karatu ne da aka kuskure ko da an samun shi ita wani ana kan wani kafatul majalis ita ce kuma ki a rawallar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine abinda yake kenan karshen bayani na arwalla kuma yi bayani na dai daga dai ruwa ta muslim kuma dama an san abin da ya inganta ne sai babu lumusai alal kufai baban mas'alar shawa akan kufi guda biyu kufi abu ne ake shi ba takalmi ba kuma ba sosai ba da hata asali ake shi ne kufi ana iya tahiya da shi kamar yadda ake yi da takalmi za mu ce nau'i ne na suliye ina ce suliye takalmi ne wanda an san da wani talon da komi shi dai wanda mai rike kawa gaba daya cikin da ba kaman a ce aku dan soso mai hanci mai hanci ba shi ba to dai matsalar shafa a kan shi wanda kuma za mu ga nasoshi na hadisai bayan qur'ani hatta a kira'an wa arjilikum tana ɗaukan wannan mas'ala ta shafa akan huffi na ya yi waladin amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa musallu rusukum wa arjilikum ila alka'bayn kan haka wa lamkin kasara kenan ita ma tsawon sai a shahita yadda aka shahi kai ke wani kira tana na aurinta a halin da yake da kufi idan ka wanke huska ka wanke hannu ka shahi kai idan ka zo kawowa sai ka shafa inda yake da kufi ko za mu ce safa za mu ga ishara da masala da safa a gaban insha Allah yace anna mughirah bin shu'ba radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتودع فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما متفق عليه المغيث بن الشعبة كبار الأباري ينتوى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتودع ناكسا تتعرض النبي صلى الله عليه وسلم سيئر والله a cikin arwala da yake yi kenan ya zo wajen kawawa don ta yafi a hawaitu da an zai a kufai yana sun kuyo kina mai kuwa hannuna don in hudda mai hukun shi guda biyu ya wanke kawa sai ya ce mini da ahuma ka bar wannan kufi nawa kina kakka hudda musu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin na sa su nan damiri na menene damirin kurfi ne biyu ko kawahuwa damirin kawahuwa ne guda biyu ya ce na sa waɗannan kawahuwan nawa guda biyu suna tsarkakakku kenan bayan arwada sa su maimakon in hudda bai hudda bai hana ni in hudda ba masa alihima sai shafa akan hufin nashi guda biyu wannan ruwaya bukhari da muslim sun rubuto ba ka ce wani arba'ata anu illan nasa'i ruwaya da abu dawud tun muzibin maja suka roto shi mughira kin dai daga na a samu ruwaya da abinda aka ambata a can yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam masa ala al-khuf wa asfala yace ko fi sanadihi ta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi saman kufi da ƙasa wannan ruwaya ba ta da inganci cewa ya shahi sama da ƙasa za mu ga abin da ya inganta akan wannan mas'al sai hadisi na gaba wa an ali ne ku wa an ali radiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bil-ra'y lakana asfal al-khuf awla bil-masal min a'lahu وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على زهر الخفين أخرجه أبو داود بإسناد حسن سيدنا علي رضي الله عنه كيتشوى laukan addini bi ra'ayi inda har addini ra'ayi ne a gani na ne na ya ga ya kamata ai kaza inda ra'ayi ne lakana asfal da khuffi aula bil muslimin alahu da a shahi kasan khuffi shi yahi akan a shahi sama ke inda za a baka zabi da saman khuffi da kasa ina yahi dacewa a shawa yace sai ce a shahi kasan shi yahi to amma al'amarin ba ra'ayi bane yace ni kuma wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsau ala zahir khuffai lali naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafar saman kufin ba kasa ba wannan kina iya karantar da mu cewa duk abu lamarin addini ba a yi da ka ina ga ya kamata a yi kaza a ganin ka ba ganin ka bane ba addini da ka wannan karatu ne babba balle da mai ra'ayin bid'a ya kamata a yi kaza ya kamata a ma'alla kaza ba ma'alla haka ne inda har ana aiki da ya kamata Allah ba zai akwai manzannin shi ba inda za fa mutum kun dan hankali yake yace ya kamata in wa Allah kaza yau me raka a kaza ko in duka in tashi ko in kwanta a gefe ko in kaza inda ana inda haka iyaye wa in wa a duniya da Allah bai akwai manzannin shi ba inda har dan adam za a bar shi bauta mu Allah da yanda yake so da ba a ba fa'ida akwai manzanni to dan fa'idar cewa adba abotar Allah da ka shi yasa Allah ya aiko da manzanni misan lahiya misan kusantar Allah subhanahu wata'ala sai ya biya ya manzan da Allah shi manzo ba shi bane shi kanta manzan ga mene Allah yake yi ga kaza ga nake bayina su mun kaza su yi kaza kin da haka addini ba ra'ayi bane kuma kenan hufi ba a shafar ƙasa sama ake shafa shi ne abin da yake wannan ruwaya ba a shafar ƙasan hufi kurin sama za ka shawa kaɗai ba tare ba da ka shafi ƙasan sai wa'an safwan bin asal qal كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي ونفذ له وابن خزيمة فصححه صفان بن عسالك يتوى yanzu mun ji magana dai akwai magana da shawa akan hufi to zai ya sauka maka shawa ko za a ta shawa lokacin da aka ga dama ko akwai ka'ida ko akwai lokaci sai ke cewa safana ke cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna idan kunna safar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni in muna cikin bulaguro Allah nan zai khifafana talatata ayyam kan mu hudda hufunmu hukukunmu kwana uku wanda ya lehunna da dararansu kenan kwana uku fasan duro ke asar inda bi ka a hudda su illa min janaba sai dai in janaba ta same ka to idan janaba ta samu to a nan in za a yi wanka dole a cire kufi a wanke kama walakin amma amine ne ake shawar a kansu tsawon kwana uku a bulaguro ya ce min ga'iɗin wa baunin wa nau idan aka yi bayan gari ko aka yi wutsari ko aka yi barci iska tana rikiyar ga'i bayan gari shine abinda yake tusa kanwace ce tare suke taba guda ne kenan har aka ce tsari ko abin da ke hukumce shi sama zai zuwa didin dai abu guda ne kenan wannan ababen kenan da karamin an ce tsarki karamin kari duk a tsarkin da ba janaba ba wurin iska ce barci ne barzi ne ne aka yi in dai ba janaba ba ce ba a shi ne ba sai in kai arwalla in ka zo kawahuwa ba sai ka hudda kawahuwanka ba daga cikin hufunka kurin ya ka shahi saman hufun ba tare da kawo da su shi ne abin da yake kawo a nan kuma kana da dama har tsawon kwana uku to amma a nan mun ji kama abu ne a bulaguro kadai za mu ƙarshe allahu hatta a gidan ma haka ne da dai nan an gaya mana a bulaguro kwana uku aka baka damar ka yi za mu ga ruwa ta za ta karantar da mu na cewa har a gidan shi ma da nashi وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسيح على الخفين أخرجه مسلم رواية سيدنا علي رضي الله عنه يا تيوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالين للمسافرة أنه صلى الله عليه وسلم يستن يقوانا أكو دار رنسو كما يبلاغرو an ba shi kwana uku wa yawon walaila wuni guda da dare ilmukimi ga wanda yake zamanin gida akan meye aka ba mai bulaguro kwana uku mazaunin gida kwana guda dare da wuni ya ce filmasa alkofain shafa akan kofi guda biyu kaga nan yanzu mun samu dai kenan kwana uku a bulaguro kwana ɗaya a zaman gida yanzu nan akwai ruwaya wadda aka samu ɗaya cikin sahabbai ya yi kwana bakwai masu karin kwana bakwai ne wancan ruwaya ba ta cin karo da wannan kamar da cikin sassa yana albani ya ka ruwaya ya ce wannan sahabi abin da ya wakana ya hoto daga sham ne a cikin halin bala'in sanyi wanda ba magana a ruwa dam ai wani hannun hedi ya kwana bakwai da hudu shi ba ba dan bai kuma ji adaba na bai mana umarnin haka nan to sai suke ɗauka kenan abu lagoro hana kwana bakwai almanin ɗan mulaka ce ba haka barwa take wannan ruwaya tana nan jigo wancan kan masala ce kenan ko kwana mana zai tun da bai iya huddawa san ya yawa don da sauna yana ko a yanzu kenan wannan shi yasa ya kwana bakwai bai hudda hukunci ba don illar sanyin da yake ciki amma ƙa'ida zamanin na tabbatata a ko abu lagoro bakin kwana uku ne amma da da ruwa ta gito aka kudda shi kina kana iya ci gaba shi ne wata ruwa ta karantar da mu ta wancan da ya kwana bakwai ya samu kenan a nan abu laburu ilimin ilimin ruwa ta gaba ne yana zama gaba insha Allah wa an tauban radiyallahu anhu qal ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu ala al-asa'ib يعني الأمائم والتساخين يعني الخفاف wannan ruwa ta sauban yana cewa ba a sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi annabi ya aiki sariya aka ce aljaysh yaki babbar tawaga kwace manzala iya ciki batahiya sariya manzala da gida sallallahu alaihi wasallam yakan tura ɗan karamin wata tawaga ta sahabbai sai ta kai ɗan karamin hari da kawai kaman karamin gari ne harin karami ne ko karamin karamin gari ne sai tura ɗan wata tawaga ta sahabbai su kai hari su dawo har zuwa mutum ɗari ɗari hamsin ce sariya ko kuwa an mutu yaƙi da dubunnai an je nuri sai a ware wasu tawagar ta sabai yan kaɗan jama'a kan kaɗan haka ya ce ku kai ku je wuri kaza kan wani aiki ko hari ko na yan sariya imma a cikin tahiya a ware wasu yan jama'a ko gari su dai yan tawaga ce ta jama'a ba masu yawa ɗaya ba shi ne sariya manzana ya aiki tawaga ta sabai to nan a ruwa ya dafa sun nan an ce kwan shi takaitawa cikin kama da sun yi jayajen sanyi ya yi wayar sola jayaje na sanyi fa'amarahu an yamsahu wa alal asa'ib wata sakhir ya ce to kenan maimakon a hudda rauni saboda sanyi kurin ka shafa a kan raunin ku a tasakhir shi ta man alkhifaf duk da nan kamar ibn asir cikin na dashin tashi da yake fasara lugha ta larabci a tasakhim shine aka ce lafazin da bashi da mufradi amma abin da ke ni yace imma khuffi imma jawrab yace min qatan aw min qutan diddai ne jawrab duka lakashin wannan yake aka kawo shafa akan susaiti dan wani ita ce ayo take da rigima ko wasu malamai ganin akwai mazahib da suke da magana akan hana shawa akan fusiti me matsalar asali abinda ya shahara ko asali shawa kan fusi to shawa kan jaurab shi suka canza da safa a koruwoyi wanda wasu cikin malamai sun yi magana kan wannan ruwayoyi duk da ba hujjoji ba ne kamar na gajamar duniya kasimi ya littafi na musamman kan masawa ala jaurabai kurum kurum littafi na musamman ya yi albani ya mai taƙiƙi aka amina shakir sun ma littafin taƙiƙi da amina shakir da albani sun wa littafin taƙiƙi abin da ke cikin littafin sun ba shi goyon baya da hujjoji da ya kawo na tabbatar da ruwayoyi ingantattu daga manzon sallallahu alaihi wasallama ko suka tabbatar da shawa kan safa suka ce aljawrab duk abin da aka yi in dai ba hufi bane ba da hata ne da da da hata ne shi bai kai ba kaburin hufi ana yin shi a sashi cikin takalmi ta a can dama suka yi da rama rama ita ta mutu abin da ke gara wanda san gara wannan wannan bahun wake bahun garara bahun garara ba gara ba bahun garara garara ta tausa gara dabba ce mai cin fata abu kenan bahun garara to ana kira shi alkatan shi abinda ake yin garara shi to duk suka ce ɗaya ne su a malikiya suka cewa sharaɗin shi sai in san fata ƙasa fata wanda duka malamai da jimawa ta cikin malakawa sun yi bayanin magana duk wannan tawilin jarab magana ne da wata aka sama ce bai ya sa ma hakika na luga kuma wani kaidi ne wanda bai zo ba a cikin hadisi hadisi ya tabbata imanin na daga mughira haka sauban haka abu musar ash'ari dole ruwayoyi sun inganta daga sabon na shahawa akan kofi akan akan jawrab bayan waɗannan manyan sabai sun sabi wajen goma sha wani abu sha hudu sha biyar irin su umar irin su yadda na ali su ibn abu musulman ansari su bara bin azib su sa'ad bin sa'ad da dama cikin sahabbai sun tabbatar da aikace tana yi wata rana da ausu bin ausu na sakafi iya arwalla iya da ya zo iya da jawar namce safa sai ɗan ya ga zai sha sama ta babu mai wannan ya ce haka na ga manzan sallallahu alaihi ya yi manzan allah haka yi sai ga maɗa a takaitan ruwayoyi sun inganta shafa akan safa ko akan kufi to su maganganun kware kamar ina ga ibn hazar rahim wallah yake magana masu kawo sharaɗin society yan wata ƙasa ko sama ya ce wannan magana babu ita ya ce bata ma ma'ana ce ya ce babu nasan hadisi daga manzan Allah ko sahabi ko kiyasi ta kurin ce ra'ayi da kurin ta ra'ayi ne ba ƙur'ani ta ba sunna akan cewa wai jawrab irin da fata duk abin da aka sa me ta tasakhin duk kun masu karfi da kadam sai duk abin za a lalle dokawa duk abin za a sa a ta sun ce ko ba su sheki ba ko tsimma kana buƙatar tsawon sai ya ja maka yi ka sa tsimma ko bandi kare kawaka za ka shawo kan a tasakhin ya doka duk abin da kan lalle dokawa sai ya ja maka kana cikin tahiya kana ko wanda ba ta fai ya sa tsimma kare kawai to shi ma za a shawo kan shi haka yana ga shafa bin taimiya ya kaɗi wani ra'ayi ka ce ra'ayin kawo shawa saman safa ya da wata ƙasa kusa mace duk inda ka samu dama da abin da ke rige kawa da abin ya da tuɗa abin ya ka ce manuwa abin sauƙi ne a kawo musulmi ya ce kawo wani ƙaidin da bai zo ba ya ce nassin musulmi ya tabbata aikin sahabbai ya tabbata aikin tabi ya ce kodin ba magana sahabbai ce maimayin tabi ya tabbata sun aikata ta bayan ga sunna ga sahabbai aikata sai ma har yanzu akwai masu aiki da ra'ayin maza ba sai su maka ba a yi kurin ji ina wata ne sannan ka ajiye wani magana a geyi gana abin dogara abin da manzan Allah ya aikata sahabbai suka aikata kuma ya tabbata hanyoyin ingantattu duk wani abu suka da shuba ƙwarar ce da ta daga mutum ƙwarar ya ture duk abin da aka na shubaha na hana shawa a kan safa ba shi da inganci yanzu mun ji ana shawa kwana uku kuma mun ji shawa kurum za ka shahi san kurum ka ƙare daga ina ake lissahin kwana kaza yanzu misali da zai magarba yana arwala daidai karfe shidda an ce kwana uku kwana uku yana abubuwan sha'awar saba'in da biyu ko da dare da an ce kwana uku an san dare da wuri ne to daga ina kwana uku ta kare yanzu na arwala yanzu misali yanzu da magarba kenan kaga gobe laraba alhamis kenan ran juma'a karshe da ke kaja ko abin ba haka bane ba daga lokacin ba da kama kai arwala ake kwanci ake lissayi yanzu misali na yi arwala da magarba ina da arwala ta na yi magarba na yi isha sai da asuba na sake arwala sabuwa sai na shawa to idan zai da sayin shawa kwana uku ko kwana ɗaya da rabi daga asuba da dauka daga inda na fara shawa a wancan arwala ce ne na sai arwala ta cikakken yake ta bun fara shawa bun fara aiki da shi ba daga bayan arwala ta warware farkon shawa da kai daga nan ake ɗaukar da tsarin kwana guda da wuni ko kwana uku ba daga sashi ba lokacin da ka sashi ana wallaka ba ruwan shi daga lokacin da arwala tauro ne ka yi arwala sabuwar arwala bayan taurku daga lokacin da kai shawa to kai sai an baka dama wannan aikin na shawa kana da dama kai shawa kanki tsawon a gida ne tsawon bantakatarar kwana da wuni dare da wuni kenan ba daga misali da kashi ne Allah ko a kashi ta hita zagayo ta gobe ina nan da arwallata ina tawa har asuba bayan haka yanzu misali an ce ba katara asuba ta yi kuma asuba ta ta yi ina da arwallah asuba ta yi ina iya sallah a gaban wannan asuba da wannan arwallah kuma tun ba Allah zaruri ba tana nan amma inda zan sake sabuwar arwallah ne da asuba zan cire in wanki wannan hufi ne suseti ne ta kai kuma yan uwa musulunci hatta nasan hadisi ya tabbata shafa akan takalmin suliya can lita na musamman da ya kawo shafa akan jaurab wannan alayin kuna sun tabbata sun sunan abi dawo sun sunan ibn majah sun sunan nasa'i ba za a yi na cikin karara shafa alan alayin masa ala na'alain annabi ya shi haita kalmi ba kuma ce ba ba da mutum hadisi ne kuma tabbata shi haka ce kenan kana da dama wannan shi haka takalmi kana iya shawa da soseti da takalmi ka sha saman sule an ka ce ka aula ka tsare ka sa sule ba ka sa safa ka sa sule ba mana matsala ka iya barci ka iya barci da abu kai ba ko shi matsala shi ba barci da ba to shi ne matsala amma kada barci da shi kai kana isa kan shi da shi dai shi hukunci kada ya barci haka sosai kada ya barci da shi shi ne kawai magana amma takalmi kana iya shawa da shi illa me ya matsala da sosai an za su yi misali kawai da kai barci a haka mai da kuma ba a rola ba a rola ya kai da kuma suka sashi suna kawo da shi haka shi ma hukunci ka hudda hukunci to idan zaka mai da ya kai sabo ya kasa ba ka mai da shi amma su misali na sa hukunci na sha sama shi na yi arwadar sashi sai na je kuna sa'adun sha sama shi da matsalaci ta zai iya bukata a hudda shi yana hudda zafa arwadar tana nan hanyar sallar ita ko babu shi ta yi sallar da wannan kawar alhali a saman kufi na shawa ba arwadar bane na arwadar na sa kufi na shawa kan kufi ina mai hanyar hudda wannan kufi in na hudda hukun matuƙa ba a ratar zaurare ba sallah in zai iya sallah da wannan da wannan hukun ko su sai ce in zai ce ba tsaka shi hukun ka hudda shi yanzu ka shi haka karo da kai aski kai sallah na yi na ce karo da haka ban sani eh ne aski kolo ka ce ka karo da a wasu karo ko sallah zai to shi ma hufi haka ne idan ka sa hufi ko ka sha wata mishi sai ka hudda hufi a wannan arwala kana iya sallah da shi abin haka ne yan gudun alwa abin haka da suka ce a wannan suka cike na mushi ne hufi hukumcin hufi ya halitta a sa hufi a sa suseti kuma an baka dama ka bukata a gida kana iya sawa bintikat awa 24 iya kauka an ka bukata ba dole bane ba an ka bukata kullum in kai arwalla kwamfule in ka zo kwahuwa maimakon ka wuce kwahuwa kullum ya kai shawa a saman susetanka ko su kullum zai ka sallaka har tsawon an kai awa 24 kwarfa da wuni kuma kan saba a wallahi ka hudda shi ka sake wankewa kuma ka ci gaba da yi ina balagoro da tsawon kwana uku kana balagoron ka ba ka tare ka kawo sosai ba kun zai ce maka zai ce maka wani bai san wanda yake sanin bala'i nan ma jika aljeri masu zuwa masu aljeri ka yi kawo kamar ka kawo ka tabbarewa hannunka kai ma kai ma kawai ta gaba baka taba ba bai taɓa wani ruwan kurum za ka ajiye ruwa a gidi kayan sai ya zama galas kama a firigu kenan kwanan musulunci ya ba ko sauki da ake akwai dalili sanyi ya dole ya kawo ka bukata dole ma ya kayi ba bane ma na ra'ayi ka sashi a wani hali to ina sun ce da alakun halin kurin mutum ya bukata ya sa ko ba a wancan sanyin ba in ka bukaci sa hufi ka sa kana da dama ka sa ya tabbata a sunna ya tabbata a da nasin kwayan wata aya wata wata kira wa aljina kun tana ɗaukan shawar huska ka shawar kawa ko sha hufi za mu ce wannan shi ne nan kalkashin wannan ake kawo maganar kenan maganar shawa aka rauni gari da abin da karara haka mata idan mace ta bukata ta yi shawa ba ta hudu kanta cikin jama'a tana da dama ta yi shawa a kan mayaninta ko hijabinta wasu na kawo a kowace ruwaya ta aisha radiyallahu anha wai ta yi arwalla da ta zo wajen maimakon ta sha saman hijabinta sai ta sa hannu a jiki ta shafa ta ce haka manzo da mana umarni a ta wannan ruwa inda ta inganta shi ga zaka hujja sai ta shawa za ta inganta ba suka ce kuma wai maganar kaddarawa ta inganta dan an yi shawa da an shawa a saman kai yana shawa kuma a saman saman rauni tun da sai tabbata shawa ɗaya ne mata an suka bukata su ma balle mata a wani halin ta shafa wuri dole sun dukan sa babu babu wannan kuma cin a hita a wallata ko cikin mutane amma ban ta zo saman hijabin ta kuma ta shafa kuran ɗaya ne illa nan matsala da ake samu ko bambancin shafa akan rawani da shafa akan wannan hijabin mata daban ne da shafa akan society shi shafa a kan suseti sai in ka sa suseti da takakka arwala amma shafa a kan rawani shafa a kan hijabi ko babu arwala ka sa rawani babu arwala ta sa hijabinta shi ɗan aka zuwa na iya shafa a kansu ka a gama abu daban suke kurin yanzu ka sa rawani da gidan gaba ka arwala ya ka zo ka arwala ba ce aka kasa wala hufi ne ke da sharaɗin sawa da hufi don mun asalin kawa wanke ta ake abinda ya kashawa sa hufin ba ɗaya bane hukuncin ba ɗaya bane ba za mu gane kan sha'ala sai tana abubuwan da kana gama su tana gama su da kullum gaman ka abin su wa an umar radiyallahu anhu maqufan wa an anas marfu'an إذا تودى أحدكم فلبس خفين فليمسى عليهما ويسل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه wannan ruwa ta mulkin khatab wata ruwaya an kawo ta daga anas kan marfu manzala ne ce amma umar ya magana ko an samu daga anas marfu ya ce manzan Allah ya yi magana cewa idza tawadda ahadukum idan ɗayanku ya arwala falabisa kufaihi sai ya sa hukun shi guda biyu ya ce faliyam sa alaihima ya yi shafa a saman wannan hukun guda biyu wani sallifi hima ya yi salla a cikin kayan shi hukun shi ya ce wala ya halauma in sha kai ya hudu hukun in ya so ya ce illamin janaba sai daga janaba in janaba ce sai an hudda an wanki wannan mas'alar za ka ganin ba kaidi kwana ko wuni kurin ce ya shafa kanshi ya sala kurin kai hudda in ya so ba magan to ruwaya baya ta mana kaidi cewa a gida kwana guda dare guda da wuni a bulagoro kwana uku kake da dama kai shawa in kwana uku yayi dole sai ka hudda an kai aula sai ka hudda fufun kawun ci kawa tukun kame da kuma kwana ku a gaba na gida ne in kai kwana guda wuri guda da dare mata ka tarar sai ka hudda kuma ka wanke kuma ji bayani ana lissayin kwana guda da wuni ko kwana uku daga lokacin da kai shahar farko bayan ka sa hufun da kai aula ta farko bayan daga shege lissayin ɗan ba ta katar ta juyo ɗan zo za ka yi ta arwallah ya ka saki kun kuma ta kasance ya zo da wadda wadda wannan arwallaka ba ci awa kwana guda kare ka hudda a sai arwalla ne in ta warware za ka hudda kai wanke amma inda kwanan guda da ya zo kana da arwalla kare ki arwalla ba ta warware ba a kana iya sallah da wannan arwalla abin da ta gaba amma arwalla ce in ta kama za ka hudda ka wanki an gane ko misali ta gurin mai ɗirgitarwa kaɗan ya ce zirin nan kenan ko da nan ya yi talaki ba da kaidi ba guda ba muna da ruwa wata kaidi kwana guda da wani a gida kwana uku a bulaguro kuma hadisin ya tabbata wa ana abi bakara ta radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu annahu raqasa lil musafir thalathata ayyam wa layalihun eh wai da muhimmanci balle masu littafi sanin abin da ka karanta mai matsayin shi kana da kaga rigima da abin da bai inganta ba ko ne tura maka abin da ya inganta ka rika sanin ko ka sa alama ina kuma su ka sa alama ina ko ka sa sa da masu sahihi da da ifi za ga wata sama kai hadisi sai mutum dan mutum kai sa kake abin ne wanda dan ka sa abin da ka rike ka karanta ka hujja da abin da ya tabbata ko wata ran abu ya kama ka san matsayin hadisi sai wa ana abi bakar radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسى عليهما أبو بكر كبر الأباري لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر يا رنقمي قمي بلا قروب salasata ayyamin kwana uku wale yalibin da dararansu walil muqimi yawman wa layla ga dan mazaunin gida kwana guda da wuni dare da wuni nan karin fa'ida kasance adawa ga mata ɗaya ne nan karin abin da yake hudu maka ai a baya yace manzo ya mana ya mana amara na ya mana umarni dan kaka dauka wai kurin abu laburo dole ne ka sa hudu kwana uku ko a gida dole ka sa hudu a wannan in ka bukata ne iyawa in sa a gidan in sa hufe yin arwala ɗaya ko biyun kai kuma da bai taba arwala ta ba laifi bane ba ina sa su fetur in bukata in a zawar la'asar in sha hudda yin arwala ta sabuwa in ka shiga wani ma ina bukata a in kaso ne rangome ne aka ma in ka bukata rangome ne aka yi da wasu abin ashirin gobe kina kotar da ruwa tsakan bukata ka bukata to in ka san bukata ka yi in ka bukata ba ya kai ba shi magana rukusa ke ya ce iza ta tahara falabisa kufai idan ka yi tsarki ka yi arwalla kenan sai ka sa hufunka an ba ka dama an yamsa alima ka yi shawa akan hukunka guda biyu a wancan lokaci da aka kayyade ba sai hadisi na gaba wa an ubay bin imara radiyallahu anhu annahu qala yace ya rasulullah amsau ala al-qufayn ya manzo Allah zai yi shaha a kan kufi guda biyu? ƙala na'am ya ce i za ka yi shaha kan ƙal yawon kwana guda? ƙala na'am ya ce kwana guda wa yawon haƙwana biyu? ya ce na'am eh haƙwana biyu wasu lanta a yawon haƙwana uku? ya ce na'am haƙwana uku ƙarshe ya ce wa mashi ita da abin da ka so kenan ba ma ƙayyadewa tun zonan ya ka zo ka huce ya za ka yi da ruwaya ta baya ka zo kurin ka huce kan wannan masa'alar cewa kenan zuma ke dole ke duk mun kare hira ma shi ce maka magana duk mun hira mun kare maka muwala wani gwana wani aku an ce da abin da ka so ka tare maka abin da ka so inda ya tabbata to bai tabbata ba ba shi da inganci da ifi shi ne ba ba shi da inganci shi ma na hita baka laifa da kauyi da shi ma na yamma ishara dai wannan magana ba ta da ƙarfi kenan ba ta da madogara wanda za mu kawo a kanta ta cewa da ake cewa arwallah ta wuro da ake ta a yi zaman kwana uku ina ganin shi ne ƙarshen bayani na shafa a kan kofi kurdai mun ji dai hujjoji da ruwayoyi tabbatattu a kan duk wanda ya buƙaci sa hufi ko sosai za mu ce duk kowane ɗaya ne ko ma su suliye ne ma mai magana barci zai wahala barci suliye zai wahala to ai kana bukata misalin lokaci a cikin tafiya wala a cikin mota misali kana ga sanyi kana ga hudu su zai ba su hana hudu hudu suliya ba da baka barci shi ba kana bukata yanzu kurin yi yanzu zo kurin wancan kurin na zo takalmi na kurin yin shaha sama kurin an ta shaha sama takalmi kamar suliye ko da safa ko ba safa kana shaha kan shi sannan malamai suna kawo ta mas'ala